من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mai tarin albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta mana wasi a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na halul masa'id littafin koyon ibada wanda muke bibiyarsa a wannan maktaba a daidai wannan lokaci kuma a zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin litinin daren talata wanda ya daidai da 21 ga watan shidan musulunci watan jimada nisariya hijira yau na da shekara 1446 a daidai da 23 ga watan 12 na shekarar miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata mala yana mana karatu cewa rafkaniwar mamu liman ya ɗauke masa sai dai in mamun ya bar farilla ne idan ya bar farilla to liman ba zai ɗauke ba sai ya sake wannan farilla amma in abin da mamu ya rafkanuwa a kansa bai kai farilla ba to ya hamiluhul imam liman ya dauke masa ba zai komai ba mun ji yadda marin yayi bayani karkashin wannan a yau kuma insha Allah za mu tashi gabar da marin yake cewa qala rahimahullah wa iza sahal ma'mum aw na'asa aw zuhim min ruku wa huwa fi ghairi al-ula wannan karatu yana shafi littafi na 108 wannan kuma shine darasinmu na 49 a wannan littafi insha Allah maliki cewa wa iza sahal ima sahal ma'mu ko iza saha al ma'mu a iza suna cewa lil madi ne inda iza ta zo to ana bada labarin bayani iz kuma ana bada labarin gaban ana gane ko iza sahal ma'mu idan mamu ya rafkarwa mamu iya tare da liman an gane ku yi shafa'a wani abu ya ɗauke masa hankali auna asa ko yi gyangyaɗi ne an nu'as izi yi kuma nu'as amanatan min ko au zuhima minar ruku an ruku ko ya samu turmitsitsiniya ya matsu bai sami ruku'i ba sahu ya matsu da yawa har ya kasa yi ruku'i amma huwa fi ghairil ula amma wannan abin da ya faru ga shi mamun ba a raka'ar farko bane kamar a raka'a ta biyu ko ta uku ko ta hudu ana gane ku fa in dami'a fi idrakil imami idan iya kwadayin zai samu liman qabla raf'ihi min as-sajda kafin liman ya dago daga sujada liman yayi ruku'i to ma mu iya sai bai samu damar ruku'i ba ko gengedi ko matsin sahu ko yaron kana ma ya dan waya har liman yayi ruku'i bai sani ba ai ana yi ko eh ko da ke zabun ba mamaki bane ban an yi ba ba za a yi mamaki ba ana gane to har idan iya sai can kuma ya farga liman ya yi rukui ba har ma ya tafi sujada har in mamun iya ganin zai iya samun liman a sujada kafin ya dago to sai ya yi rukuin a take a gaggauce ya dago daga rukuin sai ya tafi ya same ya sujada an bayyanta in ya yi wannan ya same ya sujada bai dago tsaye ba sadar su ta yi ba matsala e ko da sujada ta biyu ne in dai bai tahi tsaye ba kai gaggawa kai rukui ka dago ka same ayi sujada ko ta dai ko ta biyu kuka taso tare to shikenan matsalar ta wuce an fahimci nan shine fa in ɗabi'a fi idrakil imami qabla rafa'ihi min sajada idan iya kwaɗayin zai iya samun limaminsa kafin ya ɗago daga sujjada to irka wala hikahu sai yi ruku'i a take ya ɗago a gaggauce ya samu liman a sujjada an fahimta wa illam yatma idan kuma iya ganin kafin ya yi ruku'in ya ɗago ya tafi sujjada ya ɗago ya samu liman har liman ya taso tsaye an fahimta har in bai kwaɗayin samunsa a sujjada iya zaton cewa kafin ya kammala sujjada liman ya miƙe tsaye ya taso to ta raka ruku to mamu a lokacin ba zai ruku'i ba an fahimta wannan ruku'in da bai yi ba da mantuwa ko gyangyaɗi ko wata matsala to ba zai yi shi ba har in limaminsa zai ɗago ya same shi sai bai yi ruku'i da sujada ya same shi ba to shi kenan sai ba ruku'i to ya zai kenan an gane ko to sai ya ce taraka ruku'a malice sai ya bar ruku'in ba zai yi ba ana fahimta a wata bi imamahu sai ya bi limaminsa kawai wannan ruku'in da sujada ba zai yi ba inda har liman ya taso ya same ya tsaye sai su ci gaba daga inda ya tsaya a tabiya imama hugo sai wata tabiya imama hu sai bili masa amma wa qada raka'atan idan an kammala sallah zai rama wannan raka wanda aka yi aka yi ruku'i bai dago ba kai bai ruku'i ba har liman ya dago daga sujada bai samu dama ba har liman ya dago tsaye same ya tsaye to wannan raka completely bai da ita shine wa qada raka'atan fi mawdhiha ba'da salami aw ba'da salami imamihi idan limamin sai sallama to sai ya tashi ya karo raka'a ɗaya a maimakon waccan kaga an fara sallah da shi ba gama da shi ba kenan an fahimta da shi aka yi kama fa aka yi komai amma liman ya riga ya gama sallah saboda matsalar gengedi ko daukan waya ko matsayi bai yi ruku'i ba har liman ya zo ya same ya sai an fahimta nan sai malik ya cewa in saha an sujudi kuma idan wannan rabkanuwar a sujjada ta samu mamu kusan wani lokacin ana gingiri ya sujada ko idan ya yi sujada sai ya wuce gingiri kawai haliman ya ɗago daga sujadar ya koma bai san ana yi ba ko rafkarwa ko gingiri au zuhima au na'asa ko matsi ya hana yin sujada ko gingiri hatta kamal imamu ila raka'a a ukura haliman ya ɗago daga sujada na biyu ya tafi ya tsaya a tsaye ya kama karatun raka'a da biyu ana ganewa shi kuma iyanan bai yi sujjada ba to sai malik ke cewa a hatta kamar imam ila raka'atin ukura sajada in dami fi idrakil imami qabla aqdi ruku idan har zai kudayin samun liman a tsaye iya karatu bai ruku'i ba to sai gaggawa yi sujjada ta daya ya dago ya koma sujjada na biyu ya dago sai samu liman a tsaye kamar dai wancan kitsin na ruku'i ana ganewa har in iya tsammanin zai samu liman a tsaye bai yi ruku'i ba a raka ta biyu to sai ya gaggauta sujjada biyun nan sai ya tashi tsaye ya samu liman ana ganewa yawa sai yake cewa a kamal iya wa in wa in saha an sujudi ko aw zuhima aw na'asa hatta qama al-imamu ila raka'a ukra sajada in dami'a fi idraki al-imami qabla aqad ruku' sai gaggawa ya samu liman kafin ya kulle ruku'i wa illa in kuma iya ganin ba zai iya gaggawa samun liman a tsaye ba har zai ruku'i liman zai ruku'i shi ko bai dago daga sujada ba ana ganewa to shi ma taraka sai bar wannan ka sai bar yin sujada ne wata bi al-imam sai bi liman a wannan yanayi amma shi ma wa qada rak'atan ukra aidan idan an kammala sallah zai ƙara raka'a guda maimakon wannan wanda bai same ta ba an bai janna wa haisu ƙara raka'ata wa haisu ƙara raka'a lokacin da shi zai rama wannan raka'a ko a kes ɗin ruku'i ko a kes ɗin sujada to fala sujuda alai ba wata sujada da zai ko ta kabli ko ba ba zai ba a fahimta illa an ya kuna shakkan fin ruku'i a sujud aw sujud sai dai in ruku'in da yayi shakka yake yayi ko bai yi ba ko sujadar yayi ko bai yi ba amma in tabbas ya tabbatar bai yin ba har kuma liman ya zo ya same shi a wannan matsayin wannan raka'ar ya irga in ta jefar da ita to idan ya tashi rama ta ba kabli ba ba a inda zai kabli da ba sai dai in kokonto yake yi anya na yi ruku'i anya ko anya na yi sujjada to dole sai ya rama wannan raka to idan ya rama bayan liman ya yi sallama sai kabli ko ba'adi a fahimta amma in yaƙini ne ko gengedi ko tabbas ya san bai samu ruku'i ba ko bai samu sujjada ba hallimin ya taso ya dago ya bi shi a wannan yanayin ya baraka a ɗaya bai yi ba to idan ya tashi rama ta bayan salama ba kawali ba ba da ya bai amma yi kyau sai malik ke cewa albayan e ilam ka yi sani annal ma'amuma sajjinul imam ka sani cewa shi mamu iya kurkukun liman inda aka tada sallah to ma mu iya kurkukun liman sai liman ya bude zai fita sai liman ya sallame zai tashi an fahimta shine sajinul imami kenan ai tajibu alaihi mutaba'atuhu wajibi ne ma mu yabi limamin sa wa ta'atuhu fi jami'i salatihi wajibin ma mu ne yayi wa limamin sa da'a a dukkan al'amuran sallah gaba daya yasa da ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa an sanya muku limami domin ku yi koyi da shi an gane ko idan liman yayi kabbara ku idan liman yayi ruku'i ku yi idan liman ya dago daga ruku'i ku dago idan yace sami Allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal hamd a ka'ida kai ma mu bi za kai wa liman sai yayi sannan kai ba tare za ku yi ba ballantana kuma ka riga shi sai yayi da ka'ida an fahimci wannan duk gaba sai liman yayi sannan ma muku biyo baya sai liman yayi sannan ku biyo baya daga ka har zuwa ƙarshen sallah wannan shine mutaba'atul liman kuma da'ar shine sai kun jira shi yayi duk gaggawar ka ba za ka yi abu tare da riba mai ka ba ballantana kuma ka riga shi aikatawa duk abu sai yayi ya wuce yayi ya tsallake ku biyo baya yayi ya tsallake ku biyo baya haka ake yi wannan shine mutaba'a to wajibin mamu ne iya daga cikin haƙƙin liman akan mamu mamu su fi shi su masa da'a suna binsa bayan ya kammala rukunin da zai shi ne mali ce fi jami'i salati a cikin dukkan sallar da mamu zai yi wajibi ne wa liman masa da'a sai mali ce fi ihrami a kabbaran harama dole ne ka jira sai liman yayi har in gaggawa ta sa ka riga liman kabbaran harama to baka da sallah an bin wannan dama kadiya biyu ce har in ka riga liman baka da sallah da kabbaran harama da sallama in dai ka riga shi biyu nan to baka da sallah amma sauran abubuwan cikin sallah kayi kuskure dai amma sallar ka bata kai gaba ci ba an bai wannan to sai malai ce fi ihramihi wa ruku'ihi wajibi ne ka bi limami lokacin da ya kabbaran harama sannan kai wa ruku'ihi in yayi ruku'i sannan kai wa sujudihi idan liman yayi sujjada sannan kai waqudihi idan liman ya zauna waqudihi kai idan liman ya zauna sannan ka zauna wa qiyamihi wa salamihi wa amalihi kulli wa qiyamihi da tsayuwarsa sai ya tsaya zaka tsaya wa salamihi sai yayi sallama zaka yi wa amalihi kullihi dukkan wani aiki cikin sallah sai liman yayi zaka yi an bai fitar wannan kuma da musulunci nuna mana tsarin bin shugabanci ne ba a yadda musulmi ya zauna shi kaɗansa ba baka karkashin kiyada ko da ba da shawara duk inda kake ya zama to akwai wani wanda yake zama gaida a kasan agoka wanda zai baka umarni ko zai gyara ma kuskurenka a dukkan al'amari wannan shine ka'idar musulunci yasa Allah ta'ala ya shar'anta ayi limanci an gane ko yasa ya shar'anta idan sati ya zagayo ayi juma'a diddi a taro karkashin jagorancin mutum daya sannan idan shekara ta ayi arfa a taro a ƙarƙashin jagora ɗaya har ma shugaba yake cewa har in za ku yi tafiya ko ku biyu ne kuke tafiya to ku naɗa ɗaya zama shugaba a tafiyar duk abin da za a yi to sai an ji mai yanki za mu tsaya misali na a mu yi gaba to wani aiki shugabanci ke an fahimta musulunci bai yadda da zaman kowa ya zaman kansa ba yadda da wannan ka zama to kana da ƙarƙashin kiyada jagoranci da shawara da nusa ba an fahimci wannan to shi yasa musulunci shar'anta biyayya ga liman cikin sallah har ma aka ce wa amalihi kullihi dukkan aikin da liman zai a sallah to wajibin ba mu ne bishi masa da illa iza kana ghayra mashru' sai dai in aikin da liman zai yi aikin ba shari'a sallah bace rabkanwa ya yi kima ko mantuwa ya yi ko ƙari zai yi in ka tabbatar da ƙari zai yi to ba za ka masa biyayya ko ba Allah ya ji kan Dr. Idris dutsen shi tun bai mutu ba an gane ko akwai wani kilik ɗinsa da gani da yake cewa buɗe ne ba a yi wa liman biyayya idan ya saba sunna an fahimta haka ya ce idan ka bi shi ya saki hannu ta riƙe hannunka a ƙwarai da gaske idan a an karanta fatiha ya yi gumbe ce amin baka ce amin idan ya yi sallama ɗaya ka yi biyu wannan batar mara idris ana fahimta wannan kuma gaskiya iya cikin ƙadiyyar da ba za ka yi wa liman bai yawo idan liman ya saki hannu za ka yi kama hannunka ba matsala ba idan liman an shiru ne an yi fatiha ba sa cewa abin za ka ce abin dinka yawwa idan ya yi sallama ɗaya za ka yi biyu wannan ba saba masa bane ba saba masa bane an bai wannan to sai ma da yake cewa wa amalihi kullihi dukkan aikin da liman yayi a cikin sallah wajibi ne kamar sada illa iza kana ghayra mashru'in sai dai idan liman zai aiki da ba shari'a sallah bace ba ka jilusihi fil ula kamar liman ya manta ya zauna a raka'ar farko kaga ba gun zama bane to kai in ka san raka'a ta ɗaya ce ba za ka zauna ba sai ka meke kamar subhanallah ya tashi an bayyanta a wasalisa ko ya zauna a raka'a ta uku kaga nan ma ba gun zama bane saniya ne to amma kuskure ne ai raka'a ta biyu ana zama ko yawa raka'a ta biyu ana zama yawa au qiyamihi ila khamisa ko liman an yi raka'a hudu ana jiran yayi sallama ko ya meke zai kawo ta biyar nan ma ba za ka bi shi ba in ka tabbatar da cewa ƙari zai ana ganewa yawa kaga nan ba za ka mai da'a ba au salamihi qabla tamami salat ko liman yayi sallama kafin cikar sallah ana raka an yi zauna an yi raka a biyu ana jiran yayi tahiya ya tashi sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kai kuma ka tabbatar raka a biyu ce to ba za ka yi sallama ba sai dai bayan ya gama sallama ka ce subhanallah in yayi dibi dibi dibi bai gani ka ce akar maka lawa raka a biyu muka yi a daga nan sai ya tashi kuma shikenan an fahimta wannan shine shine in gun da zai liman zai yi aiki da ba za ka bi shi ba sai dai in ba shari'a ba ce an fahimci wannan in kuma ka bi shi a wannan to malamai sun ce kai kayi kuskure kuma kayi ba daidai ba domin shi wanda ya shar'anta sallar bai ce a yi wannan ba shi ma kuma da kuskure ba da niyya yi ba sai malik ke cewa a qabla tamami salah ko a li hadisi Anas bin Malik radiyallahu anhu qala hadisin Anas dan Malik Allah ya kare da shi kale ke cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi shari'a ta sanya muku liman domin ku yi koyi da shi liman koyi ake da shi fa iza kabbara fakabbiru sai liman yayi kabbara sanan ku an gane ko wa iza sajada fasjudu sai yayi sujjada sannan ku yi wa iza rafa'a farfa'u sai liman ya dago sannan ku dago wa iza qala sami Allahu liman hamida idan liman ya faɗi wannan kalma sami Allahu liman hamida Allah ya ji wannan wanda yake masa godiya fa qulu sai ku ce rabbana walakal hamd ubangijin mu godiya ta tabbata gare ka wannan tana da wajihin karantawa guda uku rabbana walakal hamd kamar yadda ya rubuta ko rabbana lakal hamdu ba tare da wawi ba ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu duk wanda kai yayi an fahimta akwai hadisi akan kowanne gaba a wannan guda hudu malik cewa fa hadhal fa hadha al mujib qala al musannif innahu idza kana al ma'mum fi rak'ati thaniya aw thalitha masalan malik cewa fa lihaza saboda haka abin da ya zama wajibi shi mai littafi asalin malami akadari kenan yake cewa idza kana al-ma'mum idan mamu ya kasance a raka'a ta biyu ko ta uku ko ta hudu wa mana'ahu an ruku sahwan a arabkanuwa ta hana bai ruku'i ba ya shafa'a hal imami yayi ruku'i bai sani ba ya manta au nu'asa au nu'as nu'as shine gengidi ko imamu iya tsaye gengidi ya riske shi har liman yayi ruku imamu bai sani ba au zu- au ziham ziham shine matsi an gane ko matsin ya hana kama kai ruku din hatta hawa imam holy sujud har liman ya dago daga ruku'i har ma ya tafi sujjada kai baka samu kai ruku'i ba wa galaba ala zannihi kuma shi mamu ya tabbatar da cewa ya rinjayar da zatansa cewa annahu yudrikuhu qabla rafa'a qabla rafa'a ra'sihi min as-sajdati as-sadiya mamu iya da yaqini zai gaggawa ya samu liman kafin ya dago daga sujada ta biyu an fahimta a iskalin ya warware masa amma liman ya sujada ya samu damar ruku'i ko ya farka daga gingidi ko matsin yayi sakwa-sakwa zai iya ruku'i ko ya dawo daga tunanin da yake zai rukui to sai ya rukui akalla ya tasbihi ɗaya zuwa biyu ya isa sai ya ɗago a gaggauce sai ya tafi sujada ya samu liman da ya kafin ya ɗago daga sujada na biyu idan har ka same shi bai ɗago daga sujada na biyu ba to wani raka ta sha shi kenan matsala ta wuce an fahimci wannan to shi ne ma yake cewa a wa tsami'a shi wa galaba ala zannihi annahu yudriku qabla rafa'a ra'si min as-sajda as-saniyah ya tabbatar da zai gaggauta samun liman kafin ya dago daga sujida na biyu to daga nan raka'a sai ya gaggawa ya ruku'i ta ba'ahu sai bi limaminsa amma wa in ya isa min haza in ya ɗebe tsammani shine ya isa an gane ko shine la tai asu ko kuma la ayamene wanda yake cewa innahu la yayi asu min rauhillah la yayi asu min rauhillah illa al-qawmul kafirun ba mai ɗebe tsammani daga rahmar Allah sai kafirai wanda yake cewa wallahi ya isna min al-mahid ya isna wanda suka ɗebe tsammani da ganin jinin haida mata kenan irin wannan yan wata uku uku idda su gare da sauransu to kalmar dai tana nufin ɗebe tsammani wa in ya isa idan shi ma mu ya ɗebe tsammani min hazal idrak ba zai iya gaggawa ya samu liman kafin ya dago daga sujjada da biyu ba to taraka rukuwa sai bar wannan rukuin ba zai ba wa tabi'ahu sai bi liman bayan ya dago wa alga tilka raka sai ya jiba da wannan raka'ar da ta zama to naqisa a gunsa bai samu ruku'in ta ba bai samu sujjada ta ba a fahimta wa atabi ukra badal badalaha ba'da ba'da salami ibada salami imamihi sai zo da wata raka'a sabuwa fil bayan limamu sai yayi sallama linaqasi raka'ataini an gane ko linaqasi raka'ataini asasiyaini minha amma nan ba rakati ne kamata ya kasance ba le nakasi ko rukunai ne asasi tunda ya ce raka'atai ne kamar su raka'a gaba ɗaya ke ita kuma raka'a tana da rukunai asasiyai shine ruku'i da sujada an fahimta larabcin zai fi dacewa ya ce le nakasi rukunai ne asasiyai domin ya bar wa an su rukuni ginshiki wanda da su ne ake kullar raka'a wannan rukuni kuma shine ruku'i da sujada yasa sau da dama ma ake kiran sallar ma da ruku'i da sujada wa dahir baiti lil taifina wal akifina sai ce wa ruka'i sujud kaga sai aka ba a faɗi tsayuwa ba ba a faɗi daguwa daga tsayuwa ba ba a faɗi sallama ba ba a faɗi tahiya ba sai aka ce ruku'i da sujada an fahimta ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu kaga na ka faɗi ruku'i da sujada domin su ne rukuri ne a sassi a fahimta to saboda abin da yasa zai sake raka'a domin ya bar ruku'i da sujjada bai ba kaga ba raka'a kenan raka'a babu abin da zaka gyara ta in dai ba ruku'i ba sujjada to ba za ta gyaru ba sai dai ka sake sabuwa a madadinta a fahimci wannan to ma ce dalilin yin raka'a bayan liman yayi sallama to shi ma mu bai samu ruku'i ba bai samu sujjada ba kaga automatically wannan raka'ar babu ita kenan sai maliki cewa min ham shine a ruku'i wa rafa'u minhu ya bar ruku'i ya bar dagowa daga ruku'i ya bar sujada ya bar dagowa daga sujada wannan dalilin ya sa bashi da raka gaba daya sai ya saki daya bayan limin yayi sallam ina fata kuna gane sai maliki cewa wa in asabahu mithla zalika fi sujud idan kwatankwacin abin da ya same shi a nan na ruku'i ya riski liman a sujada lin nu'as gengedi ya riske shi an an yi sujjira ɗaya an ɗago kafin a tafi ta biyu ko an yi ɗaya ma ana cikin sujjira na ɗaya gidi riski shi bai ɗago ba aw sahwi ko ya rabkana aw ziham ko matsi hatta qama imamuhu li rak'atain har sai liman ya kammala sujada guda biyu ya meke tsaye har ma ya fara karatu ta raka'a ta biyu an gane ko shine summa summa kai qama imamuhu li rak'atin ukra amma wadam ya fi idrakihi qabla aqdi ruku amma da da ya samu iskalin ya wuce sai ya fahimci iya sujada ba limamin sa kuma har ya meke tsaye an fahimta idan iya tsammanin zai iya sujjadan nan ya dago ya koma ya yi ta biya dago ya samu liman kafin ya yi rukui zai yi sai ya gaggauta dagowa daga raka da yake gengidi ko ya manta sai ya sake mai da goshinsa duk da liman ya tsayi sai yi wannan sujjada ta biyu sannan kuma sai taso a tsaye samu liman kaga wannan karatun ya yi daidai da wannan zamanin wallahi wallahi talla ya daidai da zamanin an yi yawa a zai tasbihi a alal akali yayi guda daya alal akali yayi tasbihi daya wannan karatun daidai da zamanin da an fahimta saboda ka irin wannan qadiya din yanzu ba abin mamaki bane su ba mamaki saboda ka malik yace har in iya kudayin zai iya samun liman a tsaye kafin ya kulla ruku'in wacce raka'a da liman ya tashi akanta to shikenan zai sujjada ta biyun a gaggauce dago wa tabi'a husayn bi liman masa shikenan har in yayi haka matsala ta wuce ba abin da zai sake amma wa illam yatma fi zalika idan iya tunanin liman fa lokacin da ya farka ko ya samu kansa iya sujada liman har ya kusa gama sura zai ruku'i kaga da wahala ya same shi kenan an fahimta har in iya zaton cewa ba zai samu liman kafin ya dago daga ruku'i ba to taraka as-sujuda sai bar wannan sujada ba zai ba an fahimta ko sai ya meke tsaye ya bi liman a wannan yanayin wannan sujjada wannan raka'a da bai samu cikakken sujjada ba ita ma ta tafi ba ta nan ta kauce daga layi wa tabi'ahu sai bi liman a wannan yanayin wa alga raka'an naqisa wannan raka'a da bai samu sujjada cikakkiyar da liman ba sai ya jefar da ita giri ba ta layi wa atabi ukra muhalliha ko mahallaha sai ya zo da wata a gurbin wannan ba da salami imami bayan limami sai ya salama wala sujuda alaihi fi halatayn babu sujjada a kansa a wannan hali guda biyu na wancan ruku'i da bai samu ba na wannan kuma sujjada bai samu ba li ajali ziyada alwaqi amin domin karin da yi a lokacin an iya tare da liman an fahimta dalilin da yasa ba zai sujjada ba bayan zai rama raka'a bayan liman yayi sallama lokacin da kes din ya same suna tare da liman kuma an ce sahawul ma'mum yahmilu al imam idan ma'mum yayi rabkanwa to liman ya dauke masa an fahimta abin da yake kansa dai zai rama wannan raka'ar dole domin ya bar rukunai guda biyu masu ƙarfi wanda su ne suke haɗuwa su ƙulla raka'a ruku'i da sujada an fahimta nan li'anna sahawal ma'amu domin rafkanuwar mamu halatal qudwa a lokacin da yake bin liman ne qudwa din koyi lokacin da mamu yake koyi da liman to idan mamu ya rafkanuwa ya hamilu anhu liman limaminsa ya dauke masa a gane ko ya ma muku na kula da limamin nan nauyi da kuke dora musu ba ka yi rabkano amma a ce liman ya dauke ma li hadisi abdullahi bin umar hadisin abdullahi dan umar allah ya kare da shi radiyallahu anhu ma allah ya kare da su a kama sabaka kamar yadda bayani ya gabata a baya kenan kale ke cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa alaman kalfal imam sahwa duk wanda yake bayan liman baya rafa kano ai a gane ko fa in sahal imamu amma idan liman ne ya rafa kano fa alaihi wa alaman khalfahu rafa kano tana kan liman tana kan kuma wanda yake bin liman an bai fitan nan tirmidhi da imam al-baihaqi illa idza kana inda qada'ihi shakkan fi ruku'ihi sai dai idan a lokacin da zai rama wannan raka'a wanda raka ta kuce masa zai rama raka ɗaya bayan limin ya yi sallama sai dai in shakka yake kokonto kenan ya yi shakka a rukuyi ko sujada to fa yi su duba da salami a wannan yanayin kuma zai sujada fa a bayan ya kammala sallah Allah sa an gani qala rahimahullah maliki to Allah ya masa rahama wa man ja'atu aqrabun aw hayya faqatalaha fala shay'a alayhi duk wanda iya sallah aqrab shine kunama kana sallah ka kunama a gaban ka kawai aw hayya ko mishijiya faqatalaha ka kashe kunamar ko macijiyar kana sallah to yace fala shi alai ba wani abu an bayyana illa an ya dula sai dai in kisan da za ka yi wa kunamar kwamitijin ya ɗau lokaci mai tsawo kana ta bugu kana ta bugu ka ɗau lokaci mai tsawo kafin ka kai shi shi ne illa an ya ɗula fi ilahu au yasta da biru la kibla ko a garin kashe kunamar kwamitijin ka juya la kibla baya an fahimta a fa innahu yaqba idan ka juya wa alƙibla baya ko kai aiki mai yawa a cikin sallah wanda ba jinsin sallar ba ne to dalilin wani abu guda biyu raka ta yi sallar ta yi ki gaba da wa man shakka hal huwa fil witri wanda yake kokonto witri yake yi aw fi salati shafa ko raka ta biyu shafa'in sa ne iya tsaye da iya karatu sai kokonto ya zo witri ne nake yi ko kuma a shafa'i ne ban karasa ba ina ta biyu shafa'i wannan kokonton ya riske ka to malati ja'alaha sani shafa sai ka mai ta ta biyu shafa'i kawai sai ka ce wannan to shikenan ta zama ta biyu shafa'i wa sajada ba'da salami sai kai sujada bayan salama saboda kokonton da kai summa ata kai summa utira sannan sai kai wutiri an bayyana wannan wa man takallama baina shafa'i wal wutr wanda ya zance yi magana tsakanin shafa'i da wutiri sahiyan da rafkanwa fala shay'a alai kima ba wani abu a gare shi wa in kana amidan kuriha inda gangan ne to an karanta haka din amma wala shay alaina ma ba wala ba albayan yani anna man ja'ahu shay'un min hawa min hawamil ardi wanda irin wannan kwarika masu cutarwa wanda suke yawo a ban kasa ka aqrabin wa hayyatin kamar micijiya ko kunama fashtagala bi qatlihi iya sallah amma ya shagaltu wajen kashe wannan kunama ko miciji to fala shi alai ba wani ba kai shi malam yakthur minhu hadha al-ishtighal malam yakthur min hadha al-ishtighal matkar shagalar da ya tiki san bata dau lokaci mai tsawo ba wa tajawaz al-hadda ko bai ketare iyaka ba aw yastalzimu istidbar al-qibla ko kuma abin bai lazimce ya juyawa al-qibla baya ba fa in hasala wahidan ko wahidun idan ɗaya daga cikin wannan ya faru min ha min huma daga ciki to ka ba a sala sallah ta yanki ko ka juya alƙibla baya ko ka tsawaita aikin ko ka tsallake iyaka to ya yanke ma sallawa wa adaha za ka sake sallah daga farko wal aslu fi haza male ce madogara sa wajen wannan magana hadisu abi huraira radiyallahu an hadisin abu huraira Allah ya kare da shi kale ke cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce uqtulul aswadayn ko kashe bakaken abubuwa guda biyu fi salati a cikin sallah al hayyatu wal aqra da miciji da kunama idan har sun fito kuna sallah ku kashe su an bayyana wannan wani umari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhrajahu al arba wa sahu ibn hibban wa lahu shawahid ibn kuzayma ya fito da shi a kai malamai guda hudu ibn hibban ya inganta shi kuma iya da shawahid iya da goyon bayan wasu hadisan akwai hadisan da suke da ma'ana makamancin wannan wa anna man shakka hal huwa al witr aw sanati shafa wanda yake kokonto wutiri yake ko ta biyu shafa'i yake yi fal yaj'al hasanati shafa to sai mai da ita ta biyu shafa'i wa yasjudu ba'da salami amma zai sujjada bayan yayi sallama saboda me saboda kokonto dama abubuwa uku ne suke sabbaba wa mutum ya yi sujjadar kabli ko ba'adi na farko ziyada ƙari na biyu nuqsan rage wani abu ba kai ba na uku kuma kokonto kokonto ma yana cikin abin da zai saka yi sujjadar kabli ko ba'adi amma yanzu nan to kaga wannan ba wani abu ya rage ba ba kuma wani abu ya ƙara ba me dalilin yin sujjadarsa ta ba'adi kokonto amma yanzu nan kokonto iya ɗaya daga cin abin da ke sababa yin sujuda ta ba'adi ko ƙabli to mala ya ce sai sujuda bayan ya yi sallama li'itimali ziyada ala ƙa'idatul bina alaƙi domin a ƙa'idar gini akan yaƙini to kamar wannan abin da ya ƙari wannan kokwantan zuwa da dawo zuciyar ƙari ne a cikin sallah saboda ka sai sujada ba a ya yi salam inda shakki a yayin da ya wani hukunta fi adadi a raka'at yayi kokonto a yawan rako'in nawa ne ta biyu ce ko ta uku li hadisi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala hadisi dan mas'ud yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma yake yake cewa sallallahu alaihi wasallam idza shakka ahadukum fi salati idan ɗayan ku iya kokonto cikin sallah falyataharra sawaba ko kuma idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku iya kokonto cikin sallarsa falyataharra sawaba sai kirdaji daji ma'ana sai ya gini akan tabbas kun fahimta misali kana cikin sallah sai kokonto ya zo ma raka'a biyu kai ko uku kana da tsaye ko sai kokonto ya zo ma wannan ta biyu ce ko ta uku nake to manzon Allah ce in ka samu kanka a wannan yanayin fale ta harasawa sai ka kirdaji dace mai dacen shi ne sai ka mai da ita biyu ce ai dama kokwanton a ukun kake kokwanton a biyu ba kokwanto a kuka ne kana kokwanto biyu ne ko uku to inda har wannan kokwanton ya zo ma sai ka zo nan bar ƙasa sai ka ce ita ce kawai a fahimtar nan domin ƙa'idar sallah kullum ƙari ya fi sauƙi a kan rage yasa ƙari aka ce ba a za ka yi bayan ka yi sallama ka kammala amma ragi aka ce kafin ka yi sallama za ka yi sujjar a fahimta yasa kuma ta malar fiƙo a nan suke cewa ita ba a ji idan ta kama ka ko da ka shekara ka tuna kana da ba za ka yi ba da shi kenan magana ta wuce amma ƙabli in ka tsawaita lokaci ko ka fita daga masallaci tana yi wa sallama ta ɓace ka saki daga wata amma yi nan to sai malayin manzala ya rinjayar da ɓangaren ƙwara a ce ƙari kai da rage kai sai ka mai da ita ta biyun kawai sai ka ci gaba da ibadar ka bayan ka gama sai ka yi ba'adi domin ka yi kokonto ta biyu ce ko ta uku wannan kokonton da ka yi ya jawo ma sai ka yi ba'adi bayan ka yi sallama wanda kuma ko a nafila ko a farilla haka magana take an bai nan falyatima alaihi bayan ya kirdaji dace sai ya cika sallarsa sun mai yasjudu sujatayn sannan sai su jira guda biyu wa fi riwayatul bukhari a riwayar bukhari a falyo tim sai ya ci gaba da sallah sai ya cika summa yusallim yayi sallama summa yasjidu sannan sai su jira bayan sallama kaga ba adikiya ai ba'da salam bayan sallama wali hadisi abdullahi bin ja'far hadisin abdullahi dan ja'far Allah ya kare da shi marfu'an in yace marfu'an kaman yace manzon Allah yace kenan yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man shakka wanda ya kokonto fi salati a sallarsa falin ya sujudu sajadataini ba'da salam in kokonto ya shigo ma sallah to ana bin ka bashin ba'da bayan kai sallama ahmad wa abu dawud wa nasa'i da imamu ahmad bin hanbal da imamu abu dawud da imamu nasa'i duka sun fito da wannan hadisi an fahimci ƙaryar wali hadisi anas radiyallahu anhu qal hadisin anas dan malik Allah ya kare da shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce idza shakka ahadukum fi salati idan ɗayan ku yayi kokonto cikin sallarsa falam yajri isnaini salla am thalatha ya samu kokonto raka'a biyu ne ko uku an fahimta biyu ce ko uku amma bai sani ba fal yulgi shak sai watsi da kokontan wal yabni alil yaqin sai gini akan yaqini yaqini na kuma shine namba ta kasa da ita ce yaqini idan kada kokontan ɗaya ne ko biyu kace ɗaya ce idan ku kwanto kake biyu ne ko ku sai ka mai da ita biyu idan ku kwanto kake uku ne ko ni ka mai da uku ya ka mai da ita uku an gane ko wa anna man takallama sahiyan an gane ko baina ash-shafa wal wutr wanda yayi magana da rabkanuwa bayan yayi shafa'i kafin ya tahe yayi wutri sai yayi magana to fala shay alaihi wannan ba wani ba wani ba matsala wa in ta'ammada makruhan wa in ta'ammadahu makruhan amma da gangan kayan shafa'i kafin kai wuce zai kama hira da mutane to shikenan wannan makaruhi ne kayan abin da ba a so amma kuma sallah ba ta bace a garin yau malik ya cewa qala rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa a wal masbuqu idza adraka ma al imam ya kallami raka masabuki shine wanda aka fara sallah ya zo yi jona ma'anar masabukin an riga shi fara wake daga sabaka ya sifiku ne neman ya riga shi fara sallah ya zo yi jona an gane ko wannan iya cikin yaran malaman fikihu ne duk inda ka ja ce masabuki to malaman fikihu ne suke da wannan garawa an gane ko to masabuki shine wanda an riga shi fara sallah ya zo jona in adraka ma al-imam ya qalla min raka idan yazo ya samu liman amma ya samu ƙasa da raka'a daya ya samu me ƙasa da raka'a daya ma'ana ya zo ya samu liman bayan ya dago daga ruku'i raka'ar ƙarshe kaga ba shi da raka'a kenan amma kuma dole ya bi liman din dole akwai kuskuren da wa'ansu har yanzu aka suna aikatawa idan sun zo wai sai ga mutum ya koma gefe ya zai ana sallah wai ya tabbatar da liman a raka da karshe ke wai wace ka yaga ba wanda ya koya ma wannan karatu ko da ka san liman a raka a karshen yake ka shigo iya ta hiya ma kafin ya yi sallama abin da yake kanka na wajibi kana zawa za ka yi kabbar harama ka zauna ka same shi wannan shi ne ka'ida ku yi ta hiyar da hiyayi sallama ya sauka ta kuma ka ci gaba da sallaka an bai wannan wannan haka tsarin yake amma da yawa za ga mutum ya shigo har ma sai ga ya koma gefe ya tsaya wai iya jira yayi sallama kuma zai tada tasa ai kai asara da yawa ai idan ka samu wannan tahiyar aka yi sallama da kai ka samu jami'in ladan jami'in ka samu an fahimta to ka gani an dauke kai kama da sauransu kamar yadda ranka dai ba ana ganewa saboda kuma wannan jam'in an ce kana cikin wanda za a ba ladan jam'i ka kuma in ka koma gefe jam'in farko kuma ya fi na biyu tara mutane ko ina ne kuma da wahala ma a ce ka samu adadin rabin wanda suke jam'in farko jam'i ne ko da masallacin tasha ne daga da sauransu kuma wannan jam'in farkon an yi shi sallace kuma a farkon lokacinta wanda ma'aikin Allah dama ya ce mafi abinda aka fi kauna abinda Allah ya fi kauna cikin aikin bayi shine as-salatu fi awwali waqtiha ana gane ko ayi sallah a farkon lokaci a cikin aikin da Allah ta'ala ya fi kauna a duk aikin da bayi suke sai maliki cewa idan ya samu kasar raka'a daya da liman to fala yasjudu ma'ahu la qabliyan wala ba'diyan idan liman a sallarsa da ya ɗauko ana bin sa kabli ko ba aji ana ganewa kai kuma ka zo ka samu liman a ƙasa da raka'a a ƙasa da raka'a ma'ana baka samu ko raka'a ɗaya da liman ba amma liman ana zai yi kabli ko ba aji a sallarsa akwai abin da biyu baya to kai ba za ka bi shi a kabli ko ba aji ba in zai yi kabli ba za ka bi shi ba in zai baɗi ma ba za ka bi shi an fahimci wannan shine ba za ka bi liman ba fala yajrimu ahu la qabli wala ba'diya fa in sajada ma'ahu har in kai sujjadar qabli ko ba adda liman bayan baka samu raka'a ko ɗaya da shi ba to battalat salatu sallaka ma ta baci gaba daya wa in ajaraka raka'atan kamila amma idan ka samu raka'a ɗaya cikakkiya tare da liman au aksar ko fiye da raka'a ɗaya to sajada ma'ahu qabli idan qabli ta samu liman zaka yi da shi ko da baka nan aka samu kissa idan misali liman tun a raka'ar farko ya samu qabli tana biye da shi iya jira ya je ƙarshen sallah kafin sallama ya yi kai kuma da ka zo sai a raka'a ta uku ka zo kaga lokacin da kes ɗin ƙabli ya samu ba baka nan ka samu liman a raka'a ta uku an je ta hiyan ƙarshe kana jiran sallamarsa ka meƙe ka ci ko abin da aka yi baka nan sai ga liman ya mai da kansa ya yi sujida ta ya yi kafara ya yi sujida to kai ma za ka bi shi ba za ka ci ai ba nan abin ya faru ba ƙa'ida ta wajibcin bin liman za ka yi wani dole za ka bi shi kabli idan aka ɗago ya yi sallama ka kuma sai ka meke ka ci gaba da sallar ka karasa an fahimta to shi ne ma da ce cewa za ka bi shi kabli idan ka samu koda raka a ɗaya shi da shi a wa akarar ba'adi in kuma ba'adi zai yi a matsayin ka na masabuki to ba za ka yi ba'adin da shi ba idan aka yi sallama kaf to liman ya sallame ka ba abin da zai yi kai ba za ka yi ke ba zai kai sallama ka an fahimci magana idan ka samu raka a ɗaya ko biyu da shi aka yi sallama ana bin neman ba adi ka'ida da masu yayi sallama zai ba dai da ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum ya mayar da goginsa zai yi sujjada to kai ba za ka bi shi ba a matsayin ka na masabuki sai ka meke tsaye a ba za ma za ka yi ba meke za ka yi idan ka miƙe sai ka cika sallarka da abin da aka yi baka idan ka kammala kai sallama to sai kai ba'ali an bai wannan shine wa akarl ba'ali hatta yutimma salatu zai jirkinta ba'ali ba zai ba sai ya cika sallarsa ka yasjudu ba'da salamihi zai yi sujuda bayan sallamarsa fa in sajada ma'al imam amidan idan yayi sujada tare da liman ta ba'ali da gangan a matsayinsa na masubuki to battalar salatu sallar ta bace in kai ba adija liman ta gangan kuma kai masa buki ne to baka da sallah wa in kana sahiyan amma idan da rabkanuwa ne da mantuwa yayi to saje da ba'ada salami zai dai wannan sujada ta bayan sallama shikenan wa idza sa'al masbuq ba'da salami al-imam idan masbuq ya samu rabkanuwa a sallarsa amma bayan liman yayi sallama a cikon da zai yi ko karasawar da zai yi kafin ya je yi sallama ya samu mai rabkanuwa ana ganewa amma bayan liman ya sallame shi fa huwa kal musalli wahdahu to hukuncin sa kamar mai sallah shi kadai duk abin da ya same shi zai kayan sa in kabri ta same shi zai kabri in ba'ali ta same shi zai ba'ali domin liman ya riga ya sallame shi wa in tarattaba al masabuki idan ya jerantu akan masabuki ba'adi min jihati imami a ce limamin sa da biyo ana bin sa ba'adi ana fahimta kuma na ce muku zai yi ba'adin ko da baya nan kitsin ya faru in dai liman ya yi ba'adi ka bi shi ka samu raka a ɗaya ta sallah to za ka yi ba'adin bayan ka cika sallah ka gaba ɗaya ka yi sallama to a ce da wannan ba'adin ta liman kana jiran ka cika sallar ka ka yi sallama ka yi ba'adi wa qabli min jihatihi to kai ma a cikon da za ka yi sai qabli da same ka a gane ko ga bashin ba'adin liman kai kuma a ƙara sallah da za ka yi sai ƙabli same ka a hanya kafin ka je ƙarshe yi sanci wannan karatun karatun wannan zamanin ne yawa wa ƙabli min jihati nafsihi to shi kenan aje za a hul ƙabli idan ba a da ƙabli suka same ka a tare to ƙabli za ka yi shi kenan ta wadatar ma shi kenan an fahimta wannan shi ne dama cewa wannan ƙasa wa zada sajjada ƙabla salami yawa an farin jayar da ƙabli a ɓangaren ba'adi amince nan albayan yani annal masabuka shi wanda aka fara sallah ba shi yazo ya jona idza lam yudrik ma imamihi rak'atan kamila idan bai samu tare da limamin sa ba cikakken raka'a guda daya la yushabu alaihi hukumul aljama'a to hukuncin hukuncin wannan jam'in baya kansa ma'ana an za a yi kabli ko ba a riba shi za a yi wala yadkhulu ma aljama'a fi ma tarattaba alaiha min sujudin qabli aw ba'd ba zai shiga cikin wannan jam'in ba wanda qabli ta same su ko ba ta same su inda har bai samu raka'a tare da liman ba li adami idrakihi a muqtadahu domin bai samu abin da zai hukuntar masa da wannan din ba a gane ko amma da ya samu kamar raka'a ɗaya to hukuncin jam'in ya hau kansa amma ƙasa da raka'a to hukuncin jam'in baya kansa falalar jam'i ne tana tare da shi zai samu falalar jam'i amma hukuncin jabi baya kai shi amma in jana fa iza sajada ma'ahu in kuma baka samu raka'a ko ɗaya da liman baka yi sujada tare da shi ta kabli ko ba'adi to batalar salatu sallar ta bace wa amma iza adraka ma'al jama'a raka'atan kamila fa aksar amma idan jam'in da yazo ya samu raka'a daya cikakkiya ko fiye da daya is a it a in sahaba alaihi hukumul jama'a to shi ke da hukuncin wani jami ya hau kansa shine in sahaba alaihi hukumul jama'a wa yalzimuhu hina izin sahawal imam mutlaqan to a daidai lokacin rabkan wal liman shi ma ta hau kanshi fa lizalika idza tarattaba ala imamihi sujudan qabli idan har a wannan tafiyar liman ana bin sa qabli to wannan masabukin zai bi shi tabahu fihi wa sujada ma'ahu zai bi yayi sujuda tare da shi wa ruya annabi hurairah an rawaito daga abu hurairah Allah ya kare da shi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kale ya ce idza ji'tum ila salati idan kun zo za ku yi sallah wa nahanu sujudan a lokacin muna muna sujada ka zo an fara sallah sai ka zo ka samu liman cikin sujada to abinda za ka yi fasjudu kun ga abinda na faɗa da zuciya yawa ba tsayawa za ka yi ba ka ci a yara kan ƙarshe ki ban tsaya yi sallama a'a a duk yanayin da ka samu liman za ka sami shi a yanayi kine idan kun zo kun sami muna sallah muna sujada fasdur ku sujada wala a wala ta'udduha shay'an amma raka'ar da sujada ka samu ba ta cikin lissafin raka shine ma'ana wala ta'udduha shay'an ba za ku ce ai kun samu raka'a ɗaya da liman ba in dai har ya dago daga ruku'i ka zo to zaka bi liman ka mai biyayya har ai sallama amma wannan wala ta'udduha shay'an ba ta cikin abin da zaka kirga da raka'a da ka samu wa man adraka ruku'a amma wanda ya samu liman a ruku'i faqad adraka sala to wannan raka'a da ya same ta an bayyana liman ya yi ruku'i iya cikin ruku'i sai ka zo ka ce Allahu akbar a tsaye sannan ka samu liman kafin ya dago daga ruku'i to ka samu raka an bai fi wannan har ma har ma wa'ansu malaman suka ce har lokacin da ka shigo masallaci ka ce Allahu akbar ka tafi ruku'i sai ko kai kiliya da liman to ka samu raka dama ka'ida ai ba za ka dago ba sai ya dago ba tare za ku ɗagu ba a ƙa'ida sai ya ɗagu za ka ɗagu an fahimci wannan akwai malaman da suka faɗa na kuma dalilin su iya da ƙarfi gaskiya iya da ƙarfi saboda ka wannan shi ne ƙa'ida ka yi kabbara a tsaye abin da nake so in jawo hankalin mu shine da yawa muna gaggawa idan mun shigo mun samu liman a ruku'i wani sai ya manta kabbarar haramar ma kawai burin sai ya samu liman a ruku'i wani masa ya yi haka zai ce Allahu Akbar kaga wannan a ƙa'ida ba shi da wani raka ba shi da ita kuma in ya bi liman har ƙarshe ba shi da sallah me dalili dalilin shi ne dolenka dole dole a duk yanayin da ka shigo masallaci ka samu liman to za ka yi kabbara a tsaye ne kai ita ce kabbarar haramarka an fahimta za ka yi Allahu Akbar to sai ka samu liman a duk inda yake ko a ruku'i yake sai ka yi kabbara nan a tsaye ta harama sannan kuma ka same shi a ruku'i shi ne ka'ida ko a sujada yake sai ka yi kabbara a tsaye sannan ka same a sujada amma wasu da yawa suna gaggawan samun ruku'in liman sai ga sun manta da kabbaran harama wani a durƙushe ma zai yi goma sallaci ya kama gwiwa ba iya ehem ehem kaga shi bai yi sallah shi kadai ba shi bai bijali ba haka ne bai yi sallah shi kadai bai bijali ba abin tausayi in ya bi liman a wannan yanayi bai sallah shi kadai bai jadi ba don bai ba fara sallah ba duk sallar da ba a mata kabbaran harama a tsaye ba to ba ma fara ta ba ba ma fara ta ba abin da wannan ka'ida ce da ya kamata mu tabbatar da gaggawar mu katta samu bar wajibi kuma yasa lokacin da an ce abi bakara ya zo ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ruku'i iya shigowa sai kabbara a kofar masallaci ya ce Allahu akbar sai kama gwiwa sai shigo a durkushe masallaci manzan Allah ya ji abin da ya faru amma bai ji bai manzan Allah ya gani daga baya ba haka ya faɗa yace ina ganin ku daga bayana kamar yadda nake ganin ku daga bana za ka yi musu ne ai baka yi zama yawwa wane kai kai tsararo mazala ce wallahi ina ganin ku daga baya na kamar yadda nake ganin ku daga ba saboda ka duk wanda ya kauce a sau yana ganin sa da abi bakara ya shigo a wannan yanayi da aka kammala sallah aka yi sallama sai mazala ke cewa waye ya shigo masallaci da rukuni ya yi kabbara a waje ya shigo da rukuni sai ce ha ana za ya rasulullah ya ce ni ne nayi kasan sabai akwai gaskiya amma da yanzu ne ake waige waige amma ce ni ne manzon Allah ni ne sai yake cewa zadaka Allahu hirsan wala ta Allah ya ƙara ma kuɗayin son jami'a maka da ƙara wannan haka manzon Allah ya ce masa Allah ya ƙara ma kuɗayin son sallah cikin jami'i amma kar ƙara wannan ka bari sai ka shigo masallaci kai kabbara sai ka samu limin ayyandi an bai mutana to kun ga wannan ka'ida ce da kuma abi bakaran bai kabbaran a tsaye manzon Allah zai ce wannan rakar ba ta ita sau inda ya samu ya yi kabara a tsaisa ne ya shigo matsalaci a duki tsoraka amma yanzu da yawan mu a duken za a shigo ba kabara tsoraka wannan kuskure ne mai girman gaske wanda suke ya kamata su daina an fahimci wannan sai malik ke cewa ina miki ne yawa haka ne a cikin umar ko wa alibin umar dan umar yake cewa annar rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kala yace laysa ala man kalfa al-imam sahwa wanda yake bin liman bahi da wata sahawi da abin da kai na rabkanwa to liman ya dauke maka fa in sahal imamu amma idan liman yayi rabkanwa fa alaihi wa alaman kalfahu iyakansa iyakan wanda yake bayansa tirmidhi wal baihaqi an fahimta a wa amma idza tarattaba ala ala, ala imamihi sujud ba'di li muqtadahu amma idan masabuki ake bin sa sujida ta ba'adi a sakamakon bin jam'in da yi liman ya goyo ba a ji kuma ka samu raka a da liman to kai ma tana kanka za ka yi to fala ya ji ma a lokacin da liman zai ba a ba za ka bi shi ba bal yu akiru za ka jirkinta ba adinka ila tamami salati har ka gama sallarka an fahimta kuwa shi masabukin kenan sun ma yasjudu da salami sannan kuma sai kai sujjada ba'adin bayan kai sallama naziran ma fa'alahu imamu kamar abincin da limamin kai baka yi ba to shine za ka yi wakilin sai zuwa fa in khalafa wa sajada ma'ahu al in ka saba wannan ka'idar baka cika sallah ba liman yayi ba'di ka bi shi ba talat salatu sallar mutum ta bace li idkhalihi fiha ma laysa minha domin ka shigo da wani abu a cikin sallah wanda babu shi an bayyana shine li idkhalihi fiha ma laysa minha illa idza fa'alahu an sahwi sai da in ka aikata wannan da rafkanuwa ko da mantuwa falyujibir a bisujudi ba'ali suke nan sai kai ka ɗinke wannan barakar ko ka ɗora wannan matsalar da ba'ali bayan kai sallama shi kenan li hadisi zilaidai as-sabiq domin akwai hadisin zilaidai da ya gabata wa hadisu sujudihi al-ba'ali alaihi salatu wassalam da sujada da manzon Allah ya tabbali sallallahu alaihi wasallam ba'da qiyamihi bayan ya tashi ila khamisa zuwa ga raka'a ta biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sallan azhar ko la'asar ne an yi raka hudu ana jiran yayi sallama sai ya miƙe ta hitsi a lokacin aka mai subhanallah ya dawo to da ya dawo sai sallama kuma sai ya ba'adi domin yayi ƙari wannan tashin da ya bayi a cikin sallah kamar rawahul bukhari wa muslim kamar yadda imam bukhari da muslim suka fito da wannan hadisi ana ganewa wa amma sahul ma'mu amma sahawi rafkanwa ta mamu halar ƙaba ba da salamin imam a lokacin da yake cika sallarsa da a liman ya yi baya na iya ramawa to a wannan tafiyar sai ya samu a rafkanuwa an gane ko? a ko kuma yawa matsayinsa bayan ya tahi iya cika abin da aka yi baya nan to fakal mufradi al-musalli wahadahu to hukuncinsa kamar mai sallah shi kadai ne la ya hamilu anhu imam a wannan ramawa da zaka yi juma'a abinda liman zai dauke maka hadha sahu idan ka samu sahwi a sallarka lin qida'il qudwa domin ka bar koyi da liman ya sallame ka an gane ko bi mujarradi salamihi a lokacin da liman ya sallama to ya sallame ka duk abin da ka jawo na qabli ko ba da zaka yi wa kanka ne wa iza tarattaba ala al-mamum idan ya jirantu akan mamu sujudu ba'adi min jihatihi aw min jihati imamihi idan limamin sa ya dauko ba'adi kaga tana kan mamushi an gane ko wa sabaqa anna hukmuhu fihi ta'khiruhu hukunci ya gabata cewa zai jirkinta ba'adin ba zai yi ba ila ma ba'da salami ya sai ya kammala sallah ya sallama an gane ko a wattafaqa annahu hala qada'ihi tarattaba alayhi sujudu qabli kuma shi arama wanda yake na sallar da aka yi bayan iya cikawa ka ban yi sallama shi ma sai kuma qabli ta same shi ajza'ahu hadha al-qabli wata wata ba me wana ba al ba'd shikenan idan yayi kablin sa ta wadatar da shi kenan wancan ba'adin da ta biyo shi to kablin ta dauke kablin da ba'adin gaba daya a fahimta shine wana ba al ba'd ta wakilce ba'adin gaba daya shikenan an gane da kyau to ina tsammanin mun zo inda zamu tsaya insha Allah lokaci ya ci mana kuma mun zo bakin gaba abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladas abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya-ƙarya ce ba mu ikon guje mata wannan karatu da muke Allah ka ba mu ikon gyara kusakuranmu na sallah a kansa Allah ka ba mu ikon gyara kusakuranmu na sallah Allah ta'ala muna roƙon ka ji kanmu ka ji kan mahaifanmu ka sa da mu da su aljanna ci makomar mu Allah ka shirya mu da zuriyar mu ya Allah ta'ala muna roƙon ka ka dora mu a hanya madidiciya Allah ta'ala muna roƙon ka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya a wannan gaba ina roƙon addu'ar 'yan uwa akwai wani ɗan uwana da bai da lafiya a gida yanzu haka ina roƙon addu'a a sashi Allah ya bashi lafiya Allah ta'ala ya saka fara yake yi da shi da dukkan majinyatanmu Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah muna roƙonka ka warkar da majinyatanmu Allah ta'ala kuma ka yi gafara ga mamutanmu Allah ta'ala muna roƙonka duk abin da ya dame mu na matsan rayuwa Allah ka mana maganin sa Allah ta'ala muna roƙonka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsaninka daga shirin